على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو كان متى بقي قوة ذو القعدة shekara ta 1444 ko hijira na muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da 27 ga watan uku shekara ta 2000 da ashirin da uku miladiya za mu ci gaba da karatunmu na alkaba'ir na imamu zahabi wanda yau muna darasi na sittin da uku ko da hudu sittin da hudu a cikin littafin littafin da yake magana akan manya-manyan zunubai da musulmi ya kamata ya guje shi ya kuma nesance shi da hadarin aikata munanan laifufka a rayuwar dan adam da kuma irin mummunan makoma da mutum zai tarar da shi yayin da ya aikata wannan aiki cikin manya-manyan laifuffuka da imamu zahabi ya kawo mana akwai laifi na 44 shine tsinuwa ya ce alli'an la'anta ko tsinuwa wanda a ƙarshe mun tsaya a wani fasali shine ƙarshen babin malam ke cewa faslun idan kun ga wurin ilam anna la'anal muslimi almasunu haramun bi ijma'il muslimina wa yajuzu la'anu ashabi al-awsafi المذمومة كقولك لعن الله الظالمين لعن الله الكافرين ولعن الله اليهود والنصارى لعن الله الفاسقين لعن الله المصورين ونحو ذلك كما تقدم وأما لأنه إنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو سارق أو آكل ربا فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام وأشار الغزالي رحمه الله إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على الكفر كأبي لهب وأبي جهل وفرعون وهامان وأشباههم malai ce fasali da yake magana akan ana sanar da musulmi cewa tsine wa mutum musulmi la'anta ga mutum musulmi shine la'anul muslim almasunu wanda Allah ya tsare masa jininsa ya kuma tsare masa mutuncinsa haramun ne bi ijma'in musulmi ma'ana haramun ne ka tsine wa wani Allah ya tsine wa wani Allah ya la'anci wani wannan haramun ne addini bai yi da shi ba ko ɗanka ne ka san iyaye suna da wasu iyaye suna da wata ɗabi'a cewa idan ba kai kaza ba zan tsine maka albarka to ai asali ma asali ma kowane musulmi ma ko ma waye asali ma haramun ne ka tsine wa wani mutum musulmi ba inda shari'a ta ba da wani lasisi ta ba da dama wa uba ya tsine wa ɗanshi ko uwa ta tsine wa ɗanta amma yau saboda ƙarancin karatu da rashin ilimi mai zurfi yanzu yanzu uba zai ce ina tsinye maka albarka kamar kamar rahamar Allah a hannunsa take gaba daya ko uwa ta ce zan tsine maka albarka kamar rahamar Allah da jin kayin a hannunsa ko a hannunta yake gaba daya so yana da kyau iyaye su gane cewa a cikin sadis wal arba'un eh amma alkabira daidai ce okay to ba da ba da barin karsa bayani um shi tsinuwa mutum ya bude baki ya ce ya la'anci wani ya tsine wani albarka ko uba ko uwa ko ma waye haramun ne wani ya tsine wani shine abin da ake so a fahimta kuma kofar ba a bude ta wa iyaye su ya halatta tsine wa 'ya'yansu ba kamar yadda jawabi ya gabata yanzu ake tunatar da ni kamar mun dan koma baya kaɗan kabira ta 46 za mu tashi daidai inda malam yake cewa mau'izatun ibadallah tafakkaru fi salaf fi salaf fi salafikum qabla talafikum na'am na'am na'am malam ya ce ibadallah tafakkaru fi salafikum a qabla talafikum wanzuru fi umuri fi umurikum qabla hululi quburikum fata'ahabu lirrahili qabla fawti tahwilikum أين الأقل أين من شيد الإيوان رحلوا والله عن الأوطان ومزقت في اللحود تلك الأكفان هتف نذيرهم بأهل العرفان كل من عليها فان تقلبت بهم الأحوال ولعب بهم في أيدي الليالي وشغلوا عن الأولاد والأموال ونسيهم أحباؤهم بعد ليالي عانقوا التراب وفارقوا الأموال فلو أذن لأحدهم في المقال لقال من رآنا فليحدث نفسه أنه وقف على قرب زوال وصروف الدهر لا يبقى لها ولما تأتي به سم الجبال رب, ركب رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمر بالمياه بالماء الزلال والأباريق إليهم قدمت وإتاق الخيل تردي بالجلال عمروا دهرا بعيش نعيم أبيض دهرهم غير محال ثم أصحوا أي أضحوا لعب الدهر دهر بهم وكذلك الدهر يودي بالرجال ما لا يتشي غاوان وازي bayi ku yi tunani dangane da magabatanku wanda suka shuɗe ku tuno wanda suka riga ku mutuwa ku tuno wanda ba ku tarar da su ba labari ya zo muku cewa sun taɓa yin rayuwa kafin kafin karewarku ko lalacewarku ko halakakku wani ya tafi kai ma za ka tafi ka yi tunanin ina wani ina wani kafin lokacinka kai ya zo ba wanda zai saura ku duba cikin al'amuranku kafin ku sauka cikin ƙaburkanku unzuru fi umurikum qabla hululi quburikum abinda yake nufi mai hankali a cikin mutane shine wanda yake tuna ina wani ya mutu ina suwa ne sun tafi ina wance ta mutu ina wani ya tafi a anguwarku kawai ya ishe ka wa'azi ba sai ka je local government ɗinka ba ba sai ka je jihar ka ba a cikin iya familin ku kawai dangin ku ya ishe ka kai wa'azi ka wa'aztu ka ga yadda mutuwa ta kwashe wasu suka tafi kana son su amma sun riga ka gaba da haka kai ma ka tuno naka kafin ka kare shine qabla talafi ko ba wanda bai halaka ba kullu shay'in halikun illa wajha lahu al-hukm wa ilayhi turja'un babu wani wanda zai dawama law kanat ad-dunya tadumu li ahliha lakana nabiyullahi hayyan wa baqiya lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya tana dawama saboda wani mutum ɗaya saboda matsayinsa da gatansa da isansa to da annabi yana nan har yanzu tun da ta ɗauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba wanda za ta bari ka tuna manyan da suka fi ka matsayi da daraja ta ɗauke su ba ta bar su ba kai sai ta barka wallahi a'a sai dai da yawa muna da rafkana mutum baya jin zafin ciwo sai ciwon ciki ya kama shi sai san ciwo yanzu lafiyar mu kalau cikin mu lafiya kalau amma mai ciwon ciki ya san me ciwon ciki ciwon kai ciwo ne marar daɗi ciwon kai ba amma yanzu duk lafiyar mu kalau ba mu damu ba ba ma ciwon kai amma je ka tambayi wanda yake cikin ciwon kai akwai wanda wallahi sai ce a dora mai dutse a kansa akwai wanda tawul ake sa a tamke kan yace ku daure a ta daurewa ji yake idan an daure din nan zai samu sauki amma daurin ba zai iya kara masa komai ba kamar yadda kuma ba zai iya rage masa komai ba da haka malami ya ce tafakkaru fi salafikum qabla talafikum kuma ku rinka lura da al'amuranku kafin ku sauka cikin kabarinku duk wanda ya ji shi a kabari fa zancensa ya kare da haka ku shiri ku tanadi lirrahili qabla fauti tahwilikum kafin wato juyawarku ya kubuce yanzu kana da damar ka canja wuri kana da dama ka bar Kano kana da dama ka bar Zaria ka koma wani gari kana da dama kana da dama ka tahawul ka tashi daga nan ka koma can da ka kai tanadi kafin wannan damar da za ta hana ka tashi yanzu duk wanda ya mutu a nan gurin bai isa ya tashi ba wurin in za mu bashe shekarar dubu sai shekara wallahi bai tashi ba sai dai mun masa gata mun ɗauke shi mun je mun binne shi to shine ku yi tunani ku yi tanadi kafin kasa tashin ku ya zo muku kafin kasa motsin ku ya zo muku ina abokananku ina 'yan uwanku ina waɗanda suka gina gidaje masu tsada na alfahari ina gidan wani ina gidan wani ina gidan wani gida dai da aka gina shi aka masa kwalliya aka batar masa da kuɗi ina masu wannan gidaje aina man shayyada iwana benaye dogaye gidaje da aka musu fenti aka gyara su suka ɗau hankali yau da gobe yau da gobe an mutu an basu ina wanda suka yi wannan gidajen ina wanda suka yi waɗannan benaye sun tafi hallu wallahi anil autani wallahi sun bar ƙasarsu sun bar wurin zamansu tuntunin sun haɗa kayansu sun koma gidan gaskiya bahaushe cewa yake wani ya riga mu gidan gaskiya wannan gidan akwai wasa a cikinsa gidan duniya amma lahira babu wasa a ciki ya ce tuntunin alluhud kabari na lahadu rami ya cinye namansu da ƙashinsu tuntunin kabari ya cinye likafaninsu ƙasa ta ci mutum kalli ƙasa fa mala wai tana da rai ne dama sai ta ci cin mutum ta ci ta ci likafaninsa ta ci namansa ta ci tsokansa ta cinye shi wannan ƙasar da kake gani abin ne mata ƙarfe ta ci shi abin ne mata dutse kuma ta bar shi saboda ɗan uwanta ne tuntunin zaune kaje kabarinsa kaje ba abin da za ka gani amma kuma a wajen Allah fa yana nan shi san me yake ji wannan ƙasar da ta haɗe ta cicinye shi da azabar da ake masa abu yana nan yana ji kamar yadda koda bacci ka kwanta kana bacci za ka iya yin wani mafarkin da ka wahala a cikin mafarkin haka ne? amma ka shegen duka ka sha zafi ka ruga da gudu ka tsorita to haka a kabari za ka ga kamar baka nan ko wani zai ga kamar baka nan amma kai kasan me kake ji wala ya ce ku shirya mai gargadi ya yi gargadi ga ahalul irfani masana masu ilimi kullu man alaiha fan yana cewa duk wanda yake kan duniyar nan zai kare yace yanayi ya caccanja da su shine taqallabat bihimul ahwal yau da gobe tayi wasa da su dare da rana yayi musu wasa sun shagalu sun rungumi ƴaƴa sun rungumi dukiya ko kuma mutuwa ta zo ta sa sun bar 'ya'yan da suka runguma sun bar dukiyar da suka runguma duk wayanka duk dabaranka duk sanka daɗinka a duniya duk wayanka na karka mutu insha Allah sai dai ajalinka bai zo ba duk yadda mutum yake son 'ya'ya ya kashe wa 'ya'ya kuɗi ya yi wa 'ya'ya hidima ni ɗana ni ‘ya'yana ni ‘ya'yana ni ‘ya'yana ni ɗana ni ɗiyata ni ‘ya'yana ni za ka zo ka rabu da su masoya za su manta da kai wallahi malam wanda ya fi kowa son ka wallahi za a zo wata rana duk yadda ka san ɗauke wuta yanzu ba gashi muna ganin kowa ba ana ɗauke wuta ba ya gudu ba to wallahi akwai lokacin da wanda yafi kowa son ka wallahi zai manta da kai gaba daya yanzu ne kana raye a gida kana kawo musu kana musu suna son ka suna yi haba-haba da kai suna kaza suna kaza suna kaza yanzu ne ake yi da kai darar da ka mutu suka binne ka suka raba dan abin da ka bari to kowa shigalin su yake kamawa wallahi da yawa daga cikin 'ya'yan da sun manta a ina aka binne ubansu saboda tsabar zamani ya zo da ubanka da ya haife ka wallahi malam ka manta kabarinsa ba za ka je ba ba ka zuwa ka gaishe shi wannan baban naka dai gashi kuna gari ɗaya za ka je makabartar binne wani mamaci sai kana tambaya wai alhaji kam daidai ina aka binne alhaji ne ka manta saboda ba ka zuwa malam haka rayuwar take wallahi ka gani ni ɗin nan siyasa mai kai ba siyasa mai ka da haka yanzu ne kana raye ake ɗauke ka kai wani musamman 'ya'yan wannan zamanin da jama'ar wannan zamanin idan mulki kai wallahi sai an zo amanta da kai kuma a gidan mulkin da kai din amma wallahi amanta da kai idan uba ne kai wallahi 'ya'yan za su cinye duk abin da ka bari ba dai ka kare rayuwar kana tara musu ba kai baka gina aji ba kai baka yi makaranta ba kai baka yi aikin alheri ba mutum ya kare rayuwar sa yana tara kuɗi yana tara kuɗi wa zaka tara wa 'ya'yansa ka zo duka duka shekara ka biyu shekara uku ciyawa ta cinye kabarinka amma manta inda kake amma ba ka da aji ɗaya da ka gina ba ka da islamiyya ɗaya da ka taimaka ba ka da gidan marayu guda ɗaya da ka yi wa kaza ba ka da shi ai ka shiga matsala ba ƙarama ba kafin wannan rana ta zo shi ne ake ta gaya ma ka shirya yanzu malam ka duba mace mutum ya je ya kekashe yana neman yarinya ka ta kashe mata kudi ka ta mata hidima ka ji kamar kana so kana so kana so kana so kana so amma za ka zo ka mutu bayan ka mutu nan za ta yi kuka na al'ada da aka saba saboda kar a ce ba ta yi ba da an fara raba mata abin da ka tafi ka bari to za ta kuma fara dariya a cikin ɗaki kai kuma kana cikin kabari ko baka ji bane baka gane me nake gaya maka ba in ka mutu matarka za ta yi kuka a cikin ɗaki aye za ta yi kuka na al'ada idan aka zo raba gadonka kuma za ta shiga ɗaki ta yi kukan murna ta yi dariya na jin daɗi amma zo a yi mata murna a lokacin kuma za ta fara shirin sabon aure ta mai da kanta budurwa wani ya zo kamar ba ta taɓa yin aure ba ta aure shi ta shimfiɗa masa rayuwa a lokacin kana kabari kana kwance ko 'ya'yanku biyar shida bakwai takwas tara goma da ita wallahi ta yi aure a zo a yi mata guda a yi ta shiga ɗaki ta kunna turaren wuta ta yi kwalliya ta yi lalle ta yi kaza amma fa mijinta yana kabari ya mutu me yasa wai aidan rayuwar duniya ce dama haka take kawai in yau ana yi da kayan da ba kai bane ba an gama yanzu ya kamata ka zauna baka tani lahirar ka ba yadda kake ganin kan na wallahi zubar da kai za ta auri wani kana ji kana gani ko ka shiga aljanna sai ka ga matarka tana tare da wani a gidan aljanna saboda bayan ka mutu ta auri wani a ka'ida kuma ita mace tana kasancewa da mijinta na ƙarshe ne a gidan aljanna in ya mutu ya shiga aljanna ta shiga aljanna kana kallo sai dai ka ganta da wani duk wanda bai yi aure ba ba da shi nake ba don kan da je na rugurguza masa sha'aninsa amma mutun da mun riga mun yi rijista mun fada mun tsunduma to mu tunatar da kanmu gaya kanmu gaskiya wato wannan in akwai wani abu na yaudara na duniya in dai akwai wani abu a duniya abin da ke cike da yaudara to wallahi wannan shine wani ya je duba kabarin ubansa ba neman da bai bai same shi ba ya bata ya tsaya akan kabarin ubansa sai mai addu'a ma babu ya bata da haka kawai abin da yake garanti a duniya shine zikrallah kuma wala kai ibada kai kai bauta kun taba jin wani yaro da ubansa ya mutu ya bar masa kuɗi yace saboda tausayin ubansa shi ya hakura ba zai ci kuɗin ubansa ba na gado fada yanzu ake akan gado abin da uban ya bari wasu ma Allah Allah suke wallahi alazimu ka kwanta ka bar musu kawai sarabi mala ya ce ba da layalin ana turaba sun rungumi turbaya mutum ya mutu wa fara amwala sun rabu da dukiya da aka tara gidaje an tafi an bar su kadarori an tafi an bari motoci an tafi an bari yan mata an tafi an bari ya'ya an tafi an bari shagonka na kasuwan nan ka tafi ka bari gonakinka nan ka tafi ka bari ba wanda ya morewa malahira ma Allah taimaki mutum ya mutu da imani kuma ya je bai da tarin kaya dan duk iya abin da ka tara kuma iya tsawon hisabinka wallahi malam ka ji masifar kenan malam shi yasa sau da yawa na sha faɗa a karatu Allah rufa mana asiri idan ka ga wasu mutane yadda suke ɗimaucewa wajen neman duniya wato dole ka tausaya musu suna neman duniyan nan kamar babu mutuwa a gabansu kamar ba su mutuwa mutum zai ta tara abin duniya tarin da bai yadda cewa gobe zai iya mutuwa ba kuma ni ba abin da ya fi mun ciwo a duniya na irin kaga mutum ya tara abin duniya amma iyayensa ba sa jin daɗi ya tara abin duniya yan uwansa suna cikin talauci inda daga nan zai yi stop ya taka birki ya daina neman kuɗi a rayuwarsa wallahi malam an gama da talauci da shi da zuri'arsa gaba ɗaya amma wallahi da za ka ji labarin tsohuwarsa yadda take rayuwa ko dangin uwarsa yadda suke rayuwa ko na kusa da shi yadda suke rayuwa wallahi da za ka yi mamaki na je wata ƙasa cikin ƙasashen na afirka wa'azi sai na haɗu da wani mutum ya zo gurin wa'azi ya gaishe ni ya ce malam kuna ta ƙoƙari alhamdulillah ya ce ainihin ma ɗan najeriya ne ce to ya ce to ka gani mu yadda allah ya ajiye mu wallahi mutumin in ka gan shi yadda ka san daga kabari ya fito ya ce ka gani nan malam ai ɗan gari kaza ne na ce to ya ce kana jin wani a najeriya ko mai kuɗi wani na ce a ƙwarai ko waye bai san shi ba ai ba ma najeriya ba ai duk afirka ai duk duniya ma an faɗi sunansa ya ce to wallahi malam ɗan uwana ne na jini jika da jika ya san ni na san shi ce amma malam gani nan ina rayuwa cikin bakar wahala a ƙasar nan abin da zan ci gagara ta yi kuma ya san halin da nake ciki bakin cikin ma a ganni ma ana cewa ni dan uwan wane ne shi kuma wane bai min ba shi yasa ma na baro ƙasar na dawo yanzu nan kaga na yi 'ya'ya da iyali ina zaune cikin wannan talauci shi amma wallahi malam ina cikin na kusa da shi haka abin yake malam haka abin yake kaga taimakon mutane rabo ne wani Allah zai ta tara mai ita tara mai sai kuma ya hana shi zuciyar taimakon wani ka kasa gane ina zai kai dukiyar abin da Allah yake wa ɗan adam na gata dai in dai na dukiya ne abin da zai rayu da shi ya riga ya masa amma baya iya taimakawa wani na kusa da shi to ku sani za ku rabu da dukiyar da kuka tara ku sani za ku rabu da 'ya'yan da kuka tara ku sani za ku rabu da matan da kuka tara ku sani da abin da kuka mallaka za ku tafi ku bashi shi ba wani wanda yake shiga kabari da dunkulallen hannu kowa yana shiga kabari ne da budaddan hannu da haka ina hawa mota ta ina kallanta na san wata ramba ne zan hawa ta ba wata ba ne da haka ina kallon gidana na san cewa nan gidan wata ramba ne ba ne yasa wani ya burge ne ya ce tab ai malam ni tunda muka yi wani tafiyan ɗaurin aure da wani abokina ya je tafka haɗari wani abokina mai kuɗi ya tafka haɗari mala ya tara kuɗi a cikin uba ya ce dare ɗaya faɗi ya mutu yana ganiyarsa malam bai taɓa tsammanin mutuwa ba mota ta karya mai wuya ya ce malam ya bar kuɗi mutumin nan ya ce matarsa wata 'yar ƙarama 'yar budurwa malam yarinya duka duka ɗan ɗaya ne ma haka aka tattare mata ta kwashe kuɗin nan ba uwa ba uba kai yarinya ya ce ta ja kaya yarinya nan amma abin mamaki malamin wani abokinsa ne ya zo ya aure ta da ya wop ya yi mai da ita ya yi wop na ita ya tafi da ita rabansa ne Allah ya bashi ina wancan wanda ya sha wahalan tara kudin to shi yasa na sha gaya maka kai na sha gaya maka za ka zo ka tara kuɗi ka tara kuɗi wallahi watakila ba kai za ka kashe kuɗin ba ya ce daga ranar malam in naje siyan kaza ya ce ba na siyan wani wani ɓantarariya ko wani wani rabi ko wani abu ce ha ba guda kuma duk wadda zan sayawa a gida iyali guda guda ya ce in naje da ban ƙararren nan nake saya na gabata lokaci ne ya ce sai je in samu wadda suke tafiya a haka din nan masu murdawa na ya ce in samu katuwa ya ce a takardarta tana wato wato da maikwanta wato wato tana kanshi wato baje ta a faranti ni kadai in ce iyali na kudan bani guri tukunna su in ba su nasu ya ce haka zan rinka yaga kazan nan tana dogare sai na cinye ta tas ya ce na kai lokacin da wallahi wani kashi ma na banza ba wani fasa shi nake ba da na ɗan yaga sai in wuce in rabu da shi me yasa ya ce kawai in Allah ya bani zan ci abin da ya bani wanda ya saura kuma rabon wani ne amma an zauna da yunwa ban taimaki uwa ba ban taimaki uba ba ban saka riga ba ban hawa mota ba ban yi kaza ba ban yi kaza ba a wa zan tara kuɗin a mijin matarka mijin matarka ka san dai mijin matarka ko to ka biya hankali to daman shi ne wannan karatu ba daɗi ba ne da shi sai dai haƙuri na haɗu da wani wani babban mutum a wani guri muka haɗu da shi shi Allah ya malam alhamdulillah muna abin nan amma matsala ka malam na ce matsala kuma ya ci hawa malam sai malam ana cikin zaman lafiya sai ka ji cewa za a mutu za a mutu za a mutu na ce ai za a mutu ai dole a mutu ya ce hatta kai ga irin wanda suka kai dab da mutuwa suna cewa wanda duk ya ganmu ya zantar da kansa cewa lallai ya kusa tafiya fa wai malan cewa yake yi da za a toni na kabari wannan lissafin zai fi dacewa ga wanda ya mutu aka tashe shi da ya samu daman magana da zai ce marra ana falyuhaddith nafsahu annahu waqafa ala qurbin zawali duk wanda ya gamu mu da muka mutu muke cikin kabari mana ahlul kuburi kenan in dai ka gamu ko in ka je kabari to ka gaya wa ranka cewa wallahi malam ka kusa tafiya ba kana zuwa kabari ba kana ganin kabari gaya wa ranka cewa kai ma kana hanya ba ruwan tafi da karancin shekarunka ba ruwanta da cewa wai ai baka ma dade a duniya ba yace juyawar zamani shine surufu dahari yau da gobe ba abin da ya bari yau da gobe ba abin da ya bari inda katon dutse zai zo da wani abu babban dutse wallahi idan ya gamu da yau da gobe duk abin da ya zo da shi sai ta gama da shi to sai ta bar mu ya ce sau da yawa mahaya rubba rakbin kad anahu haulana mahaya sun durkusar da dabbobinsu a gefen kabarurukanmu ko gefenmu suna shan giya da ruwa mai daɗi shine bilma'i zulali mutum zai zuwa gindin kabari ya sha giya mutum zai zuwa gindin kabari ya sha ruwa mai sanyi mai daɗi bai san ba cewa zai zo ranar da wannan ruwan yana bala'in bukatarsa wala ba zai same shi ba amma yau kana da lokaci ana iya ruwan sama ka tara kana iya zuwa ka sa kanka a famfo ka sha akwai lokacin da kana kwanci a cikin kabarin nan baka isa ba amma a nan duniya za a iya matso maka da kofuna manya-manyan kofuna wa abari un ilaihim quddimat ga manya-manyan dawaki masu ƙarfi suna sakuwa su je su dawo amma dai ƙarshe dai sai ya mutu ya ce waɗannan mutane masu irin wannan hali umiru daharan bi'aishin na'imin an rayar da su wani lokaci rayuwa mai daɗi fari farar rayuwa amma dai ƙarshen su mai mutuwa daga baya wannan zamani ya yi wasa da lamarinsu shi ne ya kai su ga mutuwa to daman haka halin zamani yau da gobe kazalika daru yudi bin rijali yake halakar da mazaji wannan zamani da kake gani ya halakar da yawa kai ma kuma ba zai barka ba alkabiratu sabi'a wal arba'un nushuzul mar'aci ala zawjiha babbar magana babban zunubi na 47 fandarewar mace ga mijinta ya iyaye na mata na duniya gaba ɗaya ku ji cewa karantsi fandarewa fada kiyayya gaba ƙin bin umarnin miji laifi ne babba da Allah baya so kuma yana fada da shi Qur'ani ne da kansa ya magana akan hadarin mace ta saba wa mijinta nushuzul mar'ati ala zawjiha sabawa mace da take saba wa mijinta saba wa miji akan abin da ya umarce ta wanda ba saban Allah ba wallati takhafuna nushuzahunna faizuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabilan inna allaha kana aliyan kabira imam al-wahidi Allah ya mai rahama yake cewa an-nushuzu huna ma'asiyatu zawj abinda ake nufi wallati takhafuna nushuzahunna ana nufin ma'asiyatu zawj saba miji matan da kuka san wato saba wa mijinsu sun saba wa mijinsu ku yi musu wa'azi Allah ya ce ku kaurace musu a musu wa'azi kasan Allah ya ce aiwa mata wa'azi ko saboda suna buƙatar wa'azi lalle mace tana buƙatar wa'azi dan Allah ne ce fa'izu hunna abu na biyun an mata wa'azi bata ji wajuru hunna bata ji wa'azi ba to a kaurace mata a kaurace wa mace a shimfiɗa ba wai a kaurace wa mace a gidanta ba ko a ɗakinta ba a shimfiɗa Allah ya ce wadribuhunna in ta kai ga ku ɗauki hannu ku dake su don ku ladabtar da su duka na ladabtarwa ba duka na cutarwa ba yanzu mutum yana iya duka kala-kala ne akwai dukan da za ka yi wa ɗanka na ladabtarwa akwai duka na cutarwa dukan ladabtarwa ba zai zubar da jini ba dukan ladabtarwa ba ya karya ƙashi dukan ladabtarwa ba ya kumbura fuska amma duka na cutarwa shi kuma yana yin waɗannan abubuwa gaba ɗaya to ba a yadda mutum ya yi wa matarsa duka na cutarwa ba da haka malaman fiƙihu da masu bayani suke ta faɗan a dai mata dukan da in an mata za ta ji zafi amma ba zai kumbura jiki ko karya ƙashi ba da haka kar mutum ya je ya sa matarsa a gaba yana dukan ta darbal abdi kamar yadda zai da kibawa wannan ya saba wa shari'a shi yasa annabi ya ta faɗa a cikin hadisi ya ce masu dukan matansu a cikin ku laisa ula'ika bi khiyarikum ba su ne zababbu a cikin ku ba ai annabi shi ya karanta wannan ayar dan a nuna ma ba irin wannan dukan da kake nufi shine ake yi ba ɗayan ku annabi ce yanzu ɗayan ku zai zo yana dukan mace kuma ya zo ya neme ta da daddare yanzu ɗayan ku zai zo ya sa mace yana dukan ta kamar yadda yake dukan bawan shi to yau malam wannan harka ta dukan matan malam ta zama ruwan dare kullum mata suna mana fatawa malam al'amarin da mijina yake mun ya isa malam duka duka wata ma cewa ta wallahi a gaban 'ya'yanta yake zazzane ta wata cewa ta wallahi ɗanta har gwadawa yake ga yadda ubansa yake dukan uwarsa sai zo wajenta yana cewa ga yadda babana yake miki wannan wani irin namiji ne mara tsari wannan wani irin namiji ne wanda yake bai da tunani mai kyau bai san ya kamata ba duk uban da ya ga miji yana dukan masa ya to yana da daman ya karbe yarsa yawwa in duka yake nema a tara masa dawa ya je ta daka ko ba ka bane ta dukan dawa kaga ya more amma ka zo ka ajiye mace ba fa yarka bace matarka kar ka manta ba kanwarka bace matarka matarka fa yar wani ne ikhwanukum khawalukum haduwa fa kuka ita ce tana son ka ta aure ka dan ta taimake ka ka taimake ta to me ya zafi na ka sa ta a daki kai ta dukanta wallahi akwai kes din da aka kamo matar cewa take wallahi malam daure ne yake da igiya ya mun shegen duka daure sai ya tamke ta tamau yi ta duka kuma ba uban da zai kwace ta gobe kuma saboda malam bawashe ba fulata ne za ta koma ta je gida ta fada uban ta ce ta shi koma na rantse da Allah wannan ba addini bane kuma ba daidai ba ne wallahi duk uban da ya bari ana dukan yarsa bai bi mata haƙƙi ba wallahi ya zalunce ta kuma bai kyauta ba idan mijin ba shi da hankali to don me za ka ba wa yarka mara hankali duka ba wai fa duka a'a na abin nan dan ladabtarwa ko waye ba a'a duka hadda akwai wallahi akwai wanda ta ce mu wallahi malam karya ta yi sai da ya karya ta aka dora ta amma kullu imaji malam gidan bahaushe fulata ne sai da aka maida ita gidan nan akwai wacce ta zo take cewa malam jina jina yake mu in ya rinka duka sai ya fasa baki zubar mun da haƙori akwai wanda ya gurɗa ta bugu akwai wanda ya kwantar da ita gwiwa ya ta danna mata ta dukanta da gwiwa tana ihu tana wayo Allah wallahi wannan ba addini bane kuma wannan ba shari'ar musulunci bane kuna jawo mana zagi a wajen makiya Allah suna cewa ba ma kula da haƙƙin matanmu ba inda shari'a ta ce mutum ya zo ya ɗinkime matarsa ya rinka mata wannan uban duka kamar yana dukan dawa ba da ka in ka san kai mai yawan duka ne to sai ka je ka nemo jaki ka ajiye a gidanka bare kuwa da ya bata maka rai ka je ka ta dukansa kuma matan nan namu suna wahala suna kokari ban ce ba sa bata mana rai ba kai ma kana bata kanka rai ta dafa maka da safe ta yi maka da rana ta yi maka da daddare ka tafi kasuwa tana zaune a gida sai mace ta shekara hamsin a cikin gida a zaune kai nan sanitation da ake ajiye ka a ce karka fita daga gidanka sai karfe goma ko sha ɗaya ba ka iya yi da zage-zage kake fita amma wannan ka ajiye ta shekara ashirin talatin kullum tana zaune ta ma saba kowa zai wanka ya fita ya kwalliya ita kawai gidanta shine kawai nan za ta zauna saboda shari'a ta ce ta zauna kuma bayan wannan zaman gadin da zaman wahala kuma ka zo ka rufa ta kana dukanta idan taimaka ba daidai ba ka sake ta ka sallame ta wani ya je ya daki wata yarinya yar gata yayyanta suka yi kwamba suka zo kofar gidan suka ce wallahi ka sake dukanta jikinka zai gaya maka sun burge waɗannan ƙwarai kuwa na san akwai mara hankalin da sai an masa rashin hankali yake ganewa ai sun yi ƙoƙari sun ƙyale shi matarka ce matarka ne su ba su ce ta kashe aure ba ka mata faɗa ka ja mata kunne kai kaza amma duk da ka sake sa hannu kada ke ta kamata illa to kai ma jikinka zai gaya maka daga nan ya daina dukan yana gaya ma ko kai ne wannan dake-daken yayyawa yayyawa haƙuri kuma mace a mata shegen duka kuma ta haƙura ta koma saboda muna son zaman lafiya ana son a zaman auren da haka manzo Allah ce wanda suke dukan matansu a cikin ku laisa ulaika bi khiyarikum ba su ne zababbun ku ba idan lokacin da ka sa yar wani kana dukanta ka tuno yarka wannan yar taka da kake so wannan yar taka da ka kashe mata kuɗi wannan yar taka da kai mata tarbiya ka dauki yarka ka mika wa mutum ka kashe mata miliyoyin kuɗi ka kaita kuma sa kai da zai ma wai a zo a baka labari wai yana dukanta wai da haka malamai sun yi bayanin irin wani duka ne ake nufi idan sun yi muku da'a to ba ku da wata hanya a kan su kuma na ƙaurace musu ko cutar da ko ainihin wato yi musu wa'azi ko dukansu inna Allah kana aliyan kabira lalle Allah madaukaki ne mai girma Imam al-Wahidi yace an-nushuzu huna ana nufin ma'asiyatu zawj ke kuma mata an kare miki mutuncin ki to ke kuma sai ki dawo ki ji da ke ake ba a saba miji shine at-tarafu alaihi bil khilaf dagawa miji wuya dagawa miji harshe lokacin da aka yi sabani mace ta daga maka murya to wannan kuma malam kaji wannan babin kada Allah ya hada ka da matar da ta rena ka duk wanda ya kuskure ya auri matar da ta rena shi shi dai da jin daɗin rayuwar aure ta duniya hayata hayata sai dai ya auro ta kuma ina ba da shawara kar wani ya bari matarsa ta rena shi ta yadda za ka yi ta girmama ka ta tsare ma girmanka ka yi saboda zaman nan na yau da gobe da kake gani ko abokinka ne ka fahimci ya rena ka ba ku taɓa yin shiri ba kai karka rena ta ita ma kar ta rena ka ga ɗazu muka yi maka magana karka wulaƙanta ta ko to ita ma ta wulakanta ka wallahi malam ko yau din nan akwai mutumin da ya kama kesi yake cewa matarsa ta ce za ta kashe shi amma duk da haka kuma yana santa ta samu wuri ga wani can fa duka yake har sai yayi rauni a mai da ita gida a dawo masa da ita ga wata kuma cewa take kashe za ta yi wata cizo take yi wata kaza take yi wata duka ma wani ya ce wallahi malam ta samu guri ma ni duka na take na ce sannu fulawa sarkin laushi kashi take ba shi pop sai ka je ta buge shi kiga da ke ni ko kiga da ke ni wallahi kar ki kara in an da ke ka sai me me zai faru to kara duka na kiga wallahi kya game pop sai ta dada make shi to yana son ta malam baya so ta rabu wani ba zuwa yake ce wa matarsa dan Allah dan Allah karki rabu da ni dan Allah ki mun arziki karki rabu da ni in kika rabu da ni ina zan saka ni wannan matarsa ce maimakon mai matar ce za ta ce dan Allah karka rabu da ni dan Allah in ka rabu da ni ina zan saka a shi mijin shine yake cewa dan Allah karki rabu da ni mutane kala kala kenan irin waɗannan mazan su mata suke so mai laushi fulawa ta ce kyan namiji ka kurkuce shi ka danne shi ka yi mai duk abin da za ka yi kuma gobe ya zo yana yade irin wannan suke so amma dai shari'a ba ta yadda da wannan ba a ta yake cewa هو أن تتعطر له وتمنعه نفسها إمام عطا يشي نشوز إن تيمس كلية تساتر عليه يزويني ميتة شنفنا تئي وتتغير عما كانت تفعله من الطواعية تشنج أبند تسابة تنعي نداء غريش شيني نشوز أكي فسر منا الله يشي توفئذوهن بكتاب الله بمسوى أزيد لتعفن الله a ta ja musu aya kaga ashe ana so miji ya zama malami ashe yana ana so miji ya zama mai karanta qur'ani tunda kaji an ce idan matarka ta fandare yi mata wa'azi hajiya indin kim kika auro in ki tubur kika auro ba komai ina zai iya ja miki aya kin ga ke ma ya kamata in zaki aure ki auri mijin da zai ja miki aya ba mijin da zai ja miki gora ba kaga wannan kaɗai aya tana nuna mana ashe maza kamata su ilimi kuma kai ma wannan yana nuna ashe idan zaka aurar da yarka ka aurar da ita ga mai ilimi ba jahili ba duk wanda ya aurar da yarsa ga jahili sai ya ga jahilci a rayuwar shi wallahi da yarsa faizuhunna bi kitabillah wa zakkiruhunna ku tunatar da su ma amarahunna Allah bihi abinda Allah ya umarce su da shi to yau idan mijin nan bai je makaranta ba bai karatu ba ya za a iya iya tunatar da wannan mata abinda Allah ya umarce ta kaga wannan yana nuna maza su rinka zuwa makaranta kenan wajiruhunna fil madaji ku kaurace musu a shimfida qala ibn abbas huwa an yuwalliha zaharahu ibn abbas yace abinda ake nufi shine juya mata baya wato kauracewa abinda ake nufi ga su a shimfida daya amma mijin ya kalli gabar ita ta kalli kaza in ta taba shi jike karki saki taba ni ya turbine ya kitirtibe ya bata rai wannan shine kaurace to wannan yafi komai ciwo ba wai mutum wai ya hada wai ya kaurace wai ya fita ya bar gidan ba kai da gidanka kai ka gina kai da kaza kai da kaza ka gudu ka bar gida to yaushe zaka da radda zaka da zaka ce za ta ci to ka dawo kenan a a kana gidanka wai wani wai ya kaurace wa matarsa ya daina cin abinci ya daina kaza ya daina kaza ai mata wannan zamani ba mu saka kai da cafane kuma kai ta za kwanan yunwa malam kullun idan ya dawo wai sai tura yara a je bakin titi a siyo mai soyayya doya wai yana fushi da matarsa a je bakin titi a siyo masa fura da nono a je bakin titi har yaran suka fara gajiya da aikensa in ya dawo sai su kwanta bacci in ya zo ya ta kame kame me zai ci ya zai wai shi fushi yake da matarsa ka kashe kanka ka ja girkin ka in ta kawo ka cinye tas kuma in ta zo ta zauna ka burtume ka bata rai haka ake yi kaga ka cice fananka amma ka kashe kuɗi ka ba kuma me wannan abun fa malam idan zai fita kasuwa kuma haka yana ji yana gani zai zaro ya bada kuɗin da bai isa ya ci kashin miyar ba bai isa ya ci fanan ba kai kuskure ta dafo ta kawo ka cinye tas ko ba ka bane ba in ma da ƙari ka ce ke ƙaro ka share shi tas naka ne gidanka ne ka kwana a gidanka amma wai na je da cin abincinki ayya wata cewa ta yi mijin ku kyale shi zai dawo ne ka zo malam da gidanka na tun kana siyo doya da kwai ta bakin titi ko ka je kana bin layin wani mai tsire can ana bin layi kana kana tabi da iyalinka da komai ta dafa a dole ta kawo ka ci kuma ranka a bace in ma ba a kawo ruwa ba ka ce ina ruwa a kawo a hada haka ake yi amma in ka zo akwai wurare dubu ɗari da za ka ladabtar da mace malam amma in ka daina cin abincin nan wallahi wata rana da kanka za ka dawo ka ce a kawo ma ai wani ya yi irin wannan kullum ya kawo ba ta ci kullum ya kawo kullum ta kawo ba zai ci ba wai shi fushi ke baya ci baya ci daga nan kawai sai ta daina kawowa ta ce to me zan nuna asara zai ba da na cefa ne amma kuma za ta dafa ba za ta kawo mai ba ashe ya sauko daga fushin amma kuma ita ba ta sani ba kuma yana jin girman kai ya gaya mata ya sauko wata rana da ya dawo ya buga ya buga ya rasa abin da zai ci kawai sai ya kira ta wance ina abinci na ta ce wani abincin kai wa mai gida ni ko rabona daga ci abinci na an manta kin daina ba abinci ne ba ki ba ta ce ai da sai ka gaya min zaka ci to kaga mala ai kayi kar kayi kar ai kyan namiji ya doge ba za a ci din ba har iyadu amma ba za ka yi labari ba da haka ku daina kauracewa matan koyi ba za ku ci abincin su ba na yadda akwai ladabtar wanda ake yi wa mace a kicin abincinta amma ba a yin a dawwame wata ran ta gama kwalliya ta gama kashe adakarta ta gama shiryawa ta yi kaza ta yi maka wani laifi in ta kawo abincin sai ka ce dauke ki tafi da shi ba za ka tafi ce baranci ba ba fa cewa za ka yi na daina cin abincin ki ba wannan dai baranci ba saboda me kina kaza kina kaza kuma in baki daina wannan ba za ki ga abin da zai same ki ki dauki abincin nan daga nan baranci ba yara ku zo ku dauka ce ba yaron da zai ci to kaga wannan kwana za ta tana zubar da hawaye mala amma gobe in an kawo ja kayanka ka gyare amma fa shawara ce na baka in baka gamsu ba kuma ka je ka gwada wancan ni dai ban yarda da wannan ba ni da cafane da abin nan to to kun ji wannan ko wala yukallimaha in ji a ibnu abbas kakkai mata magana akan shimfiɗa wa qala sha'bi wa mujahid huwa an yahjura mudaji'ata mudaji'ata ya kaurace kwanciya da ita fala yudaji'ha kare kwanta da ita wadribuhunna darban ghayra mubarra wanda ke su duka ba mai cutarwa ba nayi bayani akan wannan to saboda lokaci da ake nuna mun zan dakata ana insha Allah abinda na faɗan daidai Allah shi ba mu lada wanda ne kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh